Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والسلام العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى آله حق قدره وانكاره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إيدري لنا بهذا المادري والتابه بنظرة تاتي لنا بالزمن الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a alarata maulan mu shek salahuddin hafizahullahu qawu wa radiyallahu ta'ala anhu wa jazakallahu anna khairan alarar dukkan muqaddamai da muridai yan uwa masoya annabi muhammadu da suke zaune a cikin wannan zawiya mai albarka ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh عليه صلاة الله ثم سلامه لا تنظر إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه لا تنظر إلى الذكر رياض عارضة ديار أهبتي وأسكنت يار الشوق والقلب وقال له سبنا بلغني بي لدهم عن وكرم من زم الله محمد يسن وأحمد هاشر واجبه ولا يا عليه صلاة الله من كل ذرة وكسالة كل صلاة يا عليه صلاة الله في كل لحظة عديدة صال الاسم علي عليك صلاة منك نواك سيدي أنت سلام manzan Allah alaika salatul gaibi bil gaibi daima kaza ka salamun da salati zan Allah wa salla alai gaibu gaibin bi gaibin shi manzan Allah wa sallata ni ulka ina tibi asriha آدم محمود لندا هاديا وآل وأسعد مدى قولي خادم زمانيا لا أنفاق الحواديا تكبريم دار العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الياء شيخ رضي الله تعالى عنه يشهر في الياء زمانيا
أول زمانينا la an fakku ban gushe ba hujjar kawafiya ina aikawa da hadiyar wato kadiyoyi liman kasafa ga wanda hakika ya tsarkaka bil haqqi bil haqqi lit tajalliyat al ilahiyya bil haqqi bil akhlaq ar rabbaniyya ina ba da hadiyar kadiyoyi ga wanda ya tsarkaka domin ɗaukar tajalli ilahiyyai da kuma ɗabi'u rabbaniyai wafiya wanda ya cika adabul ubudiyya dukkan ladabin shari'a ya cika
jalisuhu ina zama da manzo Allah dari tsawon zamani na fi ruhi wa ruhihi da ruhi na da ruhin manzo Allah suna zama a alamul arwa wa hal majlis al ashbahi wai shin ko an halicci duniya inda jikuna suke zama qad hana lokacin halittar wato duniya karhana ya kusa taliya mu ci gaba da ma- da zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda nake zama da shi a alamul arwahi a alamul arwahi da ruhi na da ruhin sa suna tare to wai shin lokacin halittar duniya ya kusa ni na gani idza wa faitu amada idan na je wa annabi ahmadu za'iran wato na je ziyararsa a madinatul munawwara takdilu bana fil fuadi da sannu zan biya bukace-bukacen zuciyoyin almajiraina masaniya ɗaya bayan ɗaya. In har Allah ya min muwafaqa na samu na je ziyarar kabarin Annabi Ahmadu, to a gaban kabarinsa zan biya bukatar kowa fardan fardan, kullum da ismi wa ainihi.
fashakkil Sai yake to, fashe su, ka yi ɗamara, lidhaka al azma domin wannan niyya tawa kai ma ka ɗauke ta ta zama niyyarka.
واركبش ملة Ka hau taguwa ko ka hau jirgin sama, فتذنيك za ta kusantar da kai ما كان كافيا za ta kusanto maka da maka na kafiya abin da ya zama ya yi nisa ga barinka من بطحاء daga kururuwan makka kana zaune a najeriya maka ta ma nisa to yi ƙoƙari ka hau saguwa ko ka je ka hau jirgin sama yanzu yanzu nan jirgin nan zai kusanto maka da maka na kafiya abin da ya maka nisa
وإذنيك bayan ka ga kururuwan maka wai ka kuma zai kusantar da kai رسيمها alamomin garin makka za ka ga ka'aba za ka hango duwatsun makka za ka hango abubuwa da yawa wanda ya kamata ka je ka ziyarta من أرض الحديد wato rasimuha zai nuna maka alamomi min ardil hadidi daga garin masoyin wato madinatul munawwara ke bayan ka samu zuwa makka to kuma muna baka shawara daga nan ka garzaya madina za ka hango garin masoyin mu
ثم رد خدا idan ka hango kubban nan kubbatul khadara kuma rubutaddar ka turmuza kumatinka للدريه مناجيا wato turmuza wadda za ka yi wa kundukinka a ƙasar madina wato ba da ƙasar kake ba ba da itatuwan madinan kake ba ba da gidajen madinan kake ba a duk tarihi munajiya kana ganawa da wanda kabarinsa yake madinan ne dama alamar su duk abin da ya shafi masoyin ka kaso shi to da shi ne shi yake duk sanda Allah ya baka iko ka shiga Madina to ka turmuza kuncinka a ƙasar Madina munajin duk tare tana ne tattaunawa da wanda yake cikin kabarin da ke Madina fasidikun
idan kai gaba da gaba da kabarin annabi za ka tadda tsagwaron gaskiya wasiddiqun sannan za ka tadda wanda yake min gaskiya a baya yana gaskata ta ko abin da gaskiya ta faɗi yana ta faɗa ƙasa shi ne sunna abubakar siddiqu jalisaka to albishirinka da siddiqu da siddiqu su ne za su zama abokan zamanka bada za bayan siddiqu da siddiqu shahidun za ka ga wanda ya shahada a masallaci shi ne sayyidina umar faruku fatistan nafsa daga nan zuciyarka za ta yi daɗi domin abin da za ka samu na imani da ilimi da ma'arifa da haske da asiri shafiyan lin nafsi sannan kuma waɗannan hasashe da waɗannan asirai za su warkar maka da cututtukan zuciya na girman kai da jin kai da alfahari da takama da riko da ha'inci da gulma da fushi ba dan Allah ba da kwaɗayi da guri da hassada da keta da kin- da kinwibi da munafunci to wannan wato ainihin haske da za ka samu a gaban shirku da siddiqi da shahidi to za su warkar da kai daga cututtukan zuciyarka ta nafsi faqaddir sai yake sai ka girmama bi barhi shauki qadrahu am qadrahu faqaddir qadrahu sai ka girmama qadarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bi barhi shauki amma da ma'aunin soyayya auna da shi za ka auna qadarin annabi din girman shi sallallahu alaihi wasallama saboda idan babu soyayya in ka auna za ka ce mutum ne kamar kowa za ka ce iyayensa kaza kaza kaza kaza shi ne yake to ka ka girmama kadarinsa ya bar shi shauki saboda tsagoran kauna tsabar soyayya ai ma'anai shauki safar kalbi da mahbub tafiyar zuciya zuwa ga masoyi ya ce cewa shauki idan mutum ya kai makamin shauki ba zai iya hakuri da masoyinsa ba sai ya gan shi ko da yaushe.
wal hubbu da kuma soyayya fatabti to idan har ka auna kadarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'auni shauki da mahabba to daga nan ne za ka kana kuka bima tufri da hawayen da zai dinga wulakantarwa da almuzun albawaqiya kufajirai masu zubda ruwa ne yawa sai idan ka ya fi jirgi mai zubar da ruwa in har ka iya ka auna kadarin annabi da ma'aunin shauki da mahabba to za ka yi kuka kukan da zai wulakantar da ruwan da ke zuba daga cikin kufajirai
salamun ala rawdil habibi to daga nan idan Allah ya maka muwafaqa ta je gaban wato gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zamu gaya maka shine ka tsaya ta daidaici ainihin kuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka ba da ɗan tazara kamar taku hudu tsakanin ka da shi kar ka je gab da shi kai da shi kai kusuri ka tunkuyar da ganin ka kar ka kura mar ido kana dagowa kana duban da kana sunkuyawa kana dagowa kana duban da kana sunkuyawa ka ga ainihin farjinin da ka girmama shi ka karkaɗe zuciyarka daga ganin wani abu ba shi ba sannan ka halarto zuciyarka ka dinga duban kadarin wanda kake gabansa to daga nan ne za ka tabbata shi kamar ga ta gashi to shi ne sai ka ce salamun ala rawdil habib assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kar ka guje kana yi sai ta yi ɗari daga nan sai salati fatihi saba'in
wa ba'dahu to bayan ka gama kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka dan da mata kan bayan ka gama manzon Allah kenan sai ka da mata kan wato kamar jira'i guda sai ka kai zuwa a wato a gaban kabarin sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fitukul akbar sai ka ce ne سلام على روض الذي كان ثانيا salamun ala raudin ladhi kana saniya gaisuwar aminci ta tabbata bisa kabarin wanda ya zama nabiyun annabi a kogon hira shine assalamu alayka ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu wa zirahu wa rafiqahu fi safari wa thanihi fil gari ya sayyidina maulana ababakar siddiq wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to daga nan sai ka ƙara yin dama kaɗan kamar zira'i guda sai ka sake yin gaisuwa a wani sayin na umar faruku shi ko ne za ka ce سلام على روض روض الشهيد sai ka ce gaisuwar aminci ta tabbata a bisa kabarin wanda ya shahada a cikin masallaci da asbahi wato shine shahidul mihrabi annabi ibn sawabi sayyidina umar ibn al-khattab
sirajina sulan mu mu yan aljanna waɗanda ba ma shakka cewa mu yan aljanna ne ba ma tantama ba ma kokonto saboda hadisi annabi ya gaya mana umar ibn al-khattab siraju ahli jannati umar dan kaddabi shine fitilar yan aljanna salamun da ala to idan ka tsaya gaban sa shi ko zai ka ce assalamu alayka ya khalifata rasulillah sallallahu alaihi wasallama fa sahibahu wa zirahu ya man adara Allah bi dina wa azza bi al-islam wa man izara ahu shaytan salikan fajjan salaka fajjan ghayra fajjihi ya sayyidina maulana umar ibn al-khattab wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
salamun ala al-ahbabi to daga nan shehu ya ce radiyallahu ta'ala anhu daga nan sai kai gaisuwa a bisa masoyan mu baki daya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jikokinsa sai ka gaishe sai ka ce salamun alal ahbabi gaisuwar aminci ta tabbata bisa duk masoyan mu wato waɗanda suke bakiya kenan kamar sai da fadi mutum zahra kamar sayyidina ali karamallahu wajahu radiyallahu ta'ala anhu kamar sayyidina usman zunnuraini waɗanda suke hazul ma'aliya sun tattaro dukkan makamai da darajoji da matsayai manya-manya.
salamun ala zawjil batuli To daga nan abin da muke so muna so ka gaida angon batula wato mijin sai da ba da matan zara me yasa ake ce mata batula saboda dalili ta riga ta yanke kanta ta raba kanta daga dukkan ala'iku da awa'iku babu wani abu na kwaɗayin duniya a zuciyarta kuma ta sha bamban da dukkan matan duniya baki ɗaya saboda shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe ta ya mai da ita wato khalifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sa ita ta ɗauki kudbaniya daga wasiya shi ne dalilin da yasa ake ce mata batula ma'anan batula wato wadda take wato ta ta ta yanke alaka da duk abin da ba Allah ba shine wa tabattal ilayhi tafsila wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tafsila wato ka ambaci ubangijinka ka dawoma cikin ambaton ubangijinka dare da rana ka ambace shi a tsaye ka ambace shi a zaune ka ambace shi a kishingide ka ambace ta kowace irin fuska daga tasbihi zuwa tahlili takdiri takadisi karatun qur'ani da tadrisi koyar da ilimi sannan wata battal ilai ai in qadi ila ibadati an kulli shay ka yanke alaka daga dukkan abin da ba Allah ba ka fuskanci ibadar Allah kuma jani da himmati da dunkulalliyar himma wasu jirajil azimati da nutsar da dukkan niyya ya zama niyyar ka Allah kawai shine ma'anar tabattuli al-inqidau ila Allah ta'ala bi ta'lilil khayr minhu duna ghairihi yanke alaƙa da kowa da komai zuwa ga Allah da gurin dukkan alkhairi daga Allah da yanke dukkan kauna da zuwa ga abin da ba Allah ba. Wasu ba'arin suna suka ce a ma'anin tabattuli rabbi duniya wa mafiya wal timasu ma inda Allah watsar da duniya da abin da yake cikin duniya da neman abin da yake wurin Allah. Shi yasa a gaba sai ƙara da tafsila ai ziyaratan tattahari. Wannan shi ne dalilin da yasa ake kiran ita sai da Fatima da suna Batula tana da sunaye da yawa ana kiranta Siddiqa ana kiranta Mubaraka ana kiranta Tahira ana kiranta Safiya ana kiranta Rabiya ana kiranta Marfiya ana kiranta Ummu Abiha ana kiranta Lutfat Tahira ana kiranta Ibnatul Barra ana kiranta Mujaratu Tajira ana kiranta Durratul Nadira ana kiranta Zahra'u ana ce mata Batula ita wata taɓa yin haila ba idan ta haihu da azahar da la'asar za ta yi sallah saboda ba ta da matsala abin da ya sa kenan ta yi ɗaukan gausiya saboda ba yadda za a yi gausi a ce yau sakan guda biyu gaban Allah ba zai yi ba shi ne dalilin da ya sa shewar biyar lafi ta'ala wani kwanciyarsa a asibiti da likita ya duba shi da kyau sai ce babban matsalarsa baya yin bacci sai yake ne yake a ga mai sai yake a ga masa in ne bacci shi zai rayu to saboda haka shi ne dalilin da yasa Allah ya tsarkake ta ya zama ita ba ta yin haida shi yasa ta yi ɗaukar khalifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne shi yace kai gaisuwa a mata ainihin wato angon sai da Fatima Zara'a mai suna Batula shine maulanmu sayyidina Ali karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu idan zaka gaishe shi sai ka ce assalamu alayka ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sahibahu wa wazirahu wa akahu wa ibn ammihi wa zawja ibnati al-batuli wa aba al-siddaini wa ya fahal al-fuhum wa ya laysa al-qataib wa ya bab madinati al-ilmi wa ya sayyidina maulana ali ibn abi talib karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to gaisuwar da zaka yi masa kenan
wa zawjihi bayan ka gaishe shi ita ma batulat ka gaishe ta alaihi assalam ka ce da ita assalamu alayki ya sayyidata nisa'il alamina assalamu alayki ya umma sayyidan shababi alil jannati fil jannati wa ya ibnata khairal khalqi wa khataman nabiyyin wa imamal mursalin sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam assalamu alayki ya man fada mahallahu anin nari ya sayyidatana maulatana fadimatu zahra wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ita ma ta gaya mata haka wa tsalita arkanul khilafati to daga nan abin da muke bukata ka da shi shine muna so ka gaida na uku rukunnan halifanci shine sayyidina Usman ibn Affan
saniya wanda yake madaukaci wato shi kuma in ka je gaban sa sai ka ce assalamu alayka ya khalifat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sahibahu wa wazirahu ya zal nuraini ya man tasahi minhu al malaikatu rahman ya sayyidina maulana Usman ibn Affan wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi kuma gaisuwar da za ka yi masa kenan salamun ala ahlil baqi jami'in To daga nan muna so ka tafi zuwa baki'a. Idan ka je baki'a, baki'a makabarta ce da ke Madina tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tayi kirga kusan sahabi mutum dubu goma suna kwance a wurin. To idan ka je sai ka ce salamun ala ahli baki'i. Gaisuwar aminci ta tabbata bisa ahalin baki'a jami'in baki ɗayansu. abin da ake so su kuma idan ka je in za ka gaishe su a baki'a ana so ka ce assalamu alaikum tara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun antum salafuna wa nanu bil asar yaghfiru Allah lana wa lakum وارحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اغفر لأهل البكيء
yayi na jami'in baki ɗayan su sai wuce karka rage kowa ka gaishe su ka gaida sayyidina Hassan dan sayyidina Ali ka gaida kan sayyidina Husaini ku cikin zama baki ɗaya sannan ka gaida Abi Sa'id al-Khudri ka gaida sayyida Fatima bint Asad mahaifiyar sayyidina Ali ka gaida Ali mata Sa'diya wadda ta reni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka gaida sayyidina Ibrahim dan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka gaida Imam Malik shugaban mazhaban mu ka gaida nafi shehu imam malik ka gaida matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda tara nan dukkan su ka gaida matan sai da ruqayya da sai da zainab da sai da ummu kulsum da sai da da da sayyidina abbas amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
yayi mutaimun idan ka gama gaida su ka ce yuhayyihu taimun wato ainihin musta'badu abun bautarwa cikin mahabba abun bautarwa abun horarwa cikin kaunar manzalla yi hayyihi mu yana gaishe su bayan ka gama gaisuwarka to ka ce horarren nan na kaunar manzalla sallallahu alaihi wasallama mai suna Ibrahim al-Kaulahi as-Sindali yana gaishe su sawiyan di afrika wanda yake zaune a Afirka yana gaishe su yana garin Senegal yana kasar Senegal yana garin Madinatul Kaulat Madinatul Shadidi Maskalul Qudbul Faridi to ka ce yana gaishe su
riyadun naridatun To Madinan nan da muke gaya maka ba riyadun Madina wata irin dausayi ce, a ribatun ne manya-manyan itatuwa masu yawa.
diyaru ahibbati Madina gidan ta ne na masoyana annabi Muhammadu da iyalan gidansa da sahabbansa.
waskat yara shauki Niyar shauki ainihin wuta ce, wuta ce, wutar ƙauna, wutar motar ƙaunar zuwa ga annabi Muhammadu wa asfat wato ta yi zafi wutan motar zuwa ziyara annabi Muhammadu ta yi zafi sosai ثانيا للقلب saliyan bil kalbi tana ta kona gasket gasket din motar ya kone saboda ta shine ma'anar wato a yara shauki wa azkat wutar motar kaunar annabi Muhammadu wa azkat ta yi zafi saliyan bil kalbi tana ta kona zuciya zuciyar motar shine gasket din saboda haka ta kone zuciya ta wutar kaunar annabi Muhammadu وقلاه سفنا sai ya ce Allah ka tsare jirgin ruwa. Duk da dai wato shi ba mutum bane balle mai addu'a ka sashi a aljanna to ina so ka tsare shi wannan jirgin ruwan da ya kai ni madinatul munawwara Allah tare shi بلغني بلاده ballagadni biladan wanda ya isar da ni garuruwan masoyana ya kai ni maka ya kai ni madina ya kai ni fat shi ne ma'anin biladahum biladi ahibbati dan dama yadda ya faɗi yadda ya taso kamin ya tafi madina a sai da ya tsaya fat sai da ya je fat ya ziyarci shehu tijjani ya kai shi ya ce ma da ya tsaya gaban shehu tijjani sai kawai idan shi sai ya rinjaye shi sai kuka su ko mutanen fas da mukaddamai da shehunai da jikokin jojiyan da jikokin manyan sabon jojiyan maimakon su taya ni kuka da zai ga ina kuka ashe kawai dama neman albarka ta suke sai suka ringa ɗiban hawaye na kowa yana shafa abu wasu suna ɗiba suna gudu a gida suna shafa wa yayan to daga nan ne shehu radiyallahu anhu ya dawo madina kuma ya tafi makka jirgin ruwa ne to shi ne ce to Allah ka tsare wato ka kare wannan jirgin ruwa wanda yake balla ganni biladahum sai faddani gidajen garuruwan masoyana
يعني
du'ani a shekarar da Allah ya nufi da tafiya فتتها النوق
yace annu ku taguwa fada ta ta sai wannan jirgin ruwa mana wannan jirgin ruwa ya sha wahala kamar an ce dan ne shi wani irin wahala ya sha كم الشواكيا yana ɗauke da mahabusina da muhibbina da mustaƙina da kuma mutashawwiqina masu tsaba kauna sun cika jirgin saboda ta jirgin ya shiga uku ko ni kaɗai ya ɗauka ai ya shiga uku balle ya ɗauko wasu saboda ka tamlar shawaƙiya yana ɗauke da waɗanda suka fita da kauna saboda ka ina roƙo ina ta goyi ka fahimci wannan jirgin roma ne ko ya huta ya sha wahala ya ɗauko mu ko nauyi ne da mu duniya da lahira ma ba ta ɗaukar mu balle jirgin ruwa abin da muka ɗauka duniya da lahira sun kasa ɗauka inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu ba qur'ani bane to insanu kamil kenan to shine zai fito a taguwa ta bai wannan jirgin ruwa mana.
محمد Shehu ya ce abin yabo sama da ƙasa sallallahu alaihi wasallam Muhammadu suna ne daga cikin sunayen annabi waɗanda alƙur'ani ya zo da su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun zo da su karanta mu ji ayoyin nan da Allah ya magana wannan sunaye a cikin alƙur'ani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم بسم الله الرحمن الرحيم
وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول الله قد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله العظيم
wannan suna maulan musu ibrahim radiyallahu ta'ala an yi magana a kansa hadisai da yawa sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyoyi da yawa daga imam bukhari da imam muslim da nasa'i wanda isnadin hadisi yana tafiya zuwa muhammad bin jubair bin mu'ab a ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni khamsatu asma'in أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يدعو الله به الكفر وأنا الهاشم الذي يحشر الله الناس على قدمي وأنا العاجز حديث من قال الله تهنا رسول الله بداية ديار مين محمد كما مين أحمد مين ماهي وأن الله يتشاهي كافر في جميع مين هاشم wanda Allah zai tashi alkiyama zai tashi mutane baki ɗaya a ƙarƙashin digadigaina sannan ni ne akibu wato abin kwan annaba ko kuma na ƙarshen annabawa sannan an rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a ni asharatu asma'i fadhalika al-khamsatu wancan da ya gabata kenan ثم قال انا رسول الرحمه ورسول الراحه ورسول الملاوي وانا المقصى وانا قصر yanzu Allah ce ina da sunaye guda goma a daga ciki akwai waɗannan guda biyar da muka fara ba sannan ce ni ne rasulun rahmati ni ne manzan rahma ni ne manzan hutu ni ne ainihin manzan da aka turo shi yaƙi ne jihadi don ɗaukaka addinin Allah sannan ni ne abin saukayen annaba ni ne na ƙarshen sannan ni ne kusar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biyu fil qur'ani sab'ata asma'i ina da sunaye guda bakwai a cikin alqur'ani Muhammad wa Ahmad wa Yasin wa Dahi wa Mudassir wa Muzammil wa Abdullahi ina da sunaye bakwai a Qur'ani ina da Muhammadu ina da Ahmadu ina da Yasin ina da Dahi ina da Mudassir ina da Muzammil ina da Abdullahi su a ma'anan wannan suna azam shi ne ma'anan ya fi sannan ya fi dinnan shi ne zuciyar alkur'ani shi kuma ya fi din zuciyar shi ne salamun ƙaunin na rabbin rahim ya fi zuciyar ƙur'ani salamun ƙaunin na rabbin rahim shi kuma zuciyar ya fi sannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna Allah ta'ala sammani bil qur'ani bi sab'ati asma'in Muhammad wa Ahmad wa Dahi wa Yasin wal Muzammil wal Mudassir wa Abdullah Allah tabaraka ta'ala ya ambace ni da sunaye guda bakwai a cikin alqur'ani ya ambace ni da Muhammadu ya ambace ni da Ahmadu ya ambace ni da Dahi ya ambace ni da Yasin ya ambace ni da Muzammil ya ambace ni da mudassiru ya ambace ni da abdullahi
wa ahmadu sannan sunan muhammadu bayan ya fi sunansa kuma ahmadu ahmadu shine bushra isa sunan annabi a sama kenan kamar yadda yake da suna a ƙasa muhammadu to sunansa a sama kuma ahmadu ahmadu na karɓan madadi daga ahadu muhammadu na karɓan madadi daga wahidu shi ne zuwa a cikin alkur'ani ومبشرا برسول ياتي من بعدها اسمه احمد معنى احمد اجل من حمد واعظم من حمد فهو احمد المحمودين واحمد الحامدين صلى الله عليه وسلم معنى احمد مفي godiyan halitta Allah tabaraka wa ta'ala baki da
hashirun sannan sunan Muhammadu dinnan bayan ya fi Ahmadu sunansa Hashiru wato Hashiru sunan manzo Allah kenan a alkiyama dan a cikin dukkan halitta Allah manzo Allah yana da suna sunansa a ƙasa Muhammadu sunansa a sama Ahmadu sunansa a filin taron kiyama Hashiru shi yasa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li khamsatu asma'in أنا الهاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي ina da sunaye guda biyar daga ciki akwai hashiru ni ne wanda Allah tabaraka ta'ala zai tashi mutane a filin alkiyama a karkashin digadigaina ni ake sauraro kawai da na ce a yi sabi shi kenan sai a fara
wa aqibu sannan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Muhammadu da ɗaya da Yasin da Ahmadu da Hashiru sannan sunansa Akibu. Akibu kuma shine sunansa a wuta. Duk ɗan wutan da ya tuna sunan manzalla Akibu yana faɗi wutar za ta mutu. Shi ne sunan da yake ba wa ɗan wuta madadi a cikin wuta. Hashiru shi ne sunan da yake ba wa taron alkiyama madadi. Ahmadu sunan da yake ba mala'iku da annabawa madadi. Muhammadu sunan da yake ba dukkan ahalin ƙasa madadi sannan hashimu yake ba filin kiyama madadi aqimu yake ba ɗan wuta madadi saboda ka da ka tuna sunan aqimu sai ka ga hanya ta bude sai ka fito daga wuta shikenan ana ganin da kawo an san ka tuna aqimu kawai Eh, sai aljanna kawai to zo ka sunan sa ne sallallahu alaihi wasallama aqimu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ah, daga cikin sunayensa yana cewa wa abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda ya ce wata rana manzo Allah yana gaya mana sunayensa sai ke gaya mana daga ciki akwai Muhammadu da Ahmadu da Muqaffa da Hashimu da Aqibu da Nabiyul Mulhamad duka sunan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan alqabi iyad yana wani yana cewa wal muqaffa huwal aqibu allazi ba'athahu Allah aqibal anbiya'il kirami shi mukaffa shi ne akibu ma'anan akibu shi ne wanda Allah ya aiko shi bayan annabawa masu girma shi ne ma'anan akibu wal hadi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunayensa bayan Muhammadu bayan Yasin bayan Ahmadu bayan Hashim bayan akibu akwai Hadi wannan suna babban suna ne wannan suna asalinsa sunan Allah ne sai Allah tabaraka ta'ala ya tsaga ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa shaqqa lahu min ismihi li jillahu Allah ya ga mana alqur'ani wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim to sannan sai ko sai ce a cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga mana ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim saboda ka hadi sunan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana mai shiryar da bayi zuwa ga Allah na falkufka sannan bayan nan sunan manzo Allah mahi wanda yake na falkura ya shaye kafirci nafahu wa mahahu ya shaye kafirci kuma ya goge shi daga cikin zukatan wanda suka taɓa yin shi shine ma'anan mahiya na falkura ya shaye kafirci
magiya mariya mai suna mari sunan manzo Allah kenan a cikin teku sunan da yake ba kifaye da kaloji da kwadina da sauran halittun da ke cikin ruwa shine mari daga wannan sunan sai karban madadi a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li khamsatu asma'in ana muhammadu wa ana ahmadu wa ana al-mari allazi yamullahu bil kufra ina da sunaye guda biyar ni ne Muhammadu ni ne Ahmadu ni ne Mali wanda Allah tabaraka ta'ala ya share kafirci da ni
عليه صلاة الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله to salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah من كل زيغة daga dukkan ƙwayar zarra dukkan ƙwayar zarra to ina roƙon Allah yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da harshen kowace ƙwayar zarra da Allah ya halitta كذاك السلام to haka ne ina roƙon Allah ya gaisuwar aminci a adadin dukkan ƙwayar zarra da Allah tabaraka ta'ala ya halitta محاكيا للصلاة alaihi ga manzo Allah محاكيا للصلاة sannan gaisuwar da manzalla zai manzalla muhakiyar lissalati ta biyo baya ta rika kwaikwayon salatin da Allah zai masa yadda na ce daga dukkan zarra to gaisuwan ma ta taho daga dukkan zarra ta samuwar halitta عليه صلاة الله sannan gaisuwar aminci ta tabbata ga manzalla sallallahu alaihi wasallama في كل لحظة
wato fi kulli lazatin a cikin dukkan sakan dukkan kiftar ido Allah ya manzo Allah salati dukkan motsin halitta Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati عديد أسامي الاسم wannan salati ba adadin ganyaye ba ba adadin tsakoyi ba ba adadin rairayi ba ba adadin gizagizai ba ba adadin gashin dabbobi ba a adadin sunayen suna kada wajen zalati wurin wannan adadin sunayen suna ai sunan dama Allahu ne Ar-Rahmanu sunan Allahu ne Ar-Rahim sunan Allahu ne Al-Malik sunan Allahu ne Al-Quddus sunan Allahu ne Al-Muhyi sunan Allahu ne Al-Mumit sunan Allahu ne Al-Mudi sunan Allahu ne sannan Al-Mani ma sunan Allahu ne shine ajida asalin ismi iskana aliya alhamdulillah muna maraba da zuwan maraba muna ce juna murna a ɗan babban kalifan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai bi Ali Sizo a shi Abdullahi wanda sai bi ya sa masa sunan mahaifin shi Ibrahim da kuma jikan shi Ibrahim kuma jikan sai bi Ali Sizo shi ne malam bayi a muna farin ciki da zuwan su kuma muna maraba da zuwan su mun yi farin ciki matakar farin ciki a maulana shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a cikin wannan baiti yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati bayan ya yi salati adadin kowace ƙwayar zarra ya yi salati adadin lahaza ta dukkan halitta to sannan a nan kuma sai ce Allah ka yi salati adida a samin ismi wannan salati Allah ka yi shi adadin sunayen suna adadin sunayen suna ai ainihin sunan ismul kabir ne wanda khalifan Allah ke ɗauke da shi saboda ka dukkan sunayen sauran halitta a samin ismi a samin ismi sunan gausi shine suna kawai duk sunan da ba nashi ba sunan sunan shi haka yake sunan Allah shi ne suna duk sunan da ba sunan Allah ba to suna ne daga cikin sunayen Allah sunan annabi shi kadai ne suna duk sunan da ba na annabi ba suna ne daga cikin sunayen shi ba kuma sunan shi Ibrahim shi yasa shi wala rubu jere kita ismul kabir da zati ya takaita da shi wannan da yake fada hal mustafa da shiya shehu mutujani dai ya san shi duk a cikin manyan wayyan ta'ala tun da ya duniya sai ko shi ta kunna yabansa kadai su ke rabauta da sunan nan a dan kuciya to ma'ana shi ne wanda yake Allah yake ba dukkan halitta Allah gani da ji da komai ta sanadinsa sai ya bude ido za ka bude sai ya ci za ka ci sai ya shaka za ka shaka numfashin ka shine numfashin to shine ma'anan adida asalin ismi إذ كان عاليا in kana aliya lokacin da ya kasance madaukaki wato ismul karim kenan ismul azam صلاة salatin Allah منك daga gare ka نحوك zuwa gare ka salatu alayka salatun minka ko salatun minka خلقتك من أجلي نهوك وخلقت كل شيء من أجلك alaika su tabbata gare ta dukkan salatin Allah tabaraka ta'ala wato daga gare ka zuwa gare ka alaika kuma ya tabbata kanka sayyidi shugabana malja'i wa malazi kazaka salamu haka nan ka za ka salamun minka na hawaka
للصلاة مساوي- مساويا للصلاة musawiran wato ka za ka salamu haka nan gaisuwar aminci musawiran wanda ya yi daidai shi ne muhakiyar ai mutabiyan duk salati yadda ka ji mun gaya maka salatin Allah tabaraka ta'ala daga gare ka zuwa gare ka to muna roƙon gaisuwar Allah ma daga gare ka zuwa gare ka صلاة الغيب sai ce salatul gaibi wato salatin gaibi بالغيب da kuma gaibi yani salatul gaibi wato gaibul huwiyya bil gaibi da gaibul mutlaq da'iman abadan sarmadan kazaka salamu mujariyan ay musawiyan bis salati yani abadan sarmadan kuma shima salatul gaibi shine ma'ana salatul gaibi gaibin huwiyar Allah tabaraka ta'ala بالغيب ده غيب مطلق wato niyyar ubangiji daiman a koda yaushe
عليك tabbata kanka ya rasulullahi كذاك سلام haka nan amincin Allah جاريا للصلاة shi ma ya dinga tafiya daidai da salati yani salatul gaibi bil gaibi shi ma haka amincin وصلى عليه الغيب sannan sai ya ce
غيب غيب gaibin gaibi بغيبه
da gaibinka
وصلى عليه yi salati ga annabi Muhammadu وأكرامه da asraransa سرا وجهرا ciki da waje وخافيا da kuma koyuwa shi ne wannan gaibu gaibin da gaibu wato gaibin wuya da gaibin mutlaq da gaibin maknuni wanda shi ne sirrin zati da hakikar zati wanda ba wanda ya sani sai Allah wa salla alaihi ya tabbata kan manzo Allah wa asrari ayyuhum malu asrari hadratul wilaya wal ubudiyya sirran wa jaran ay zahiran wa batin tabbata kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
جميع الكائنات sai ce dukkan ka'inat min al-arshi ila al-farshi بأثرها ma alimtu min hawa ma lam alam وصلى على أحمد المحمود wa salla ala ahmad al-mahmudi ahmad ay ajallu man hamida al-mahmudi wa azam man humida man jaa hadiya wato jami'ul ka'inat dukkan halitta Allah tabaraka ta'ala tun daga al-arshin Allah har zuwa karkashin ƙasa wa asriha baki ɗayanta abinda na sani da wanda ban sani ba وصلى في صلاتي على أحمد أبوسا مبي جرما وند يقول يا الله المحمودي مبي جرما وند أتقول مسا من جاء وند يزو دنيا هاجي أدين شريط دبائي زواج الله
وآل دعالا عنسا وأصحاب تصحبانسا مدى قول خادم متكر وتهاجي يا بدي يا شي ثمانية tsawon zamanina لا أنفق ban gushe ba وجه القوافية ina ba da hadiyar ƙafiyoyi zuwa ga Annabi Muhammadu. To matuƙar hadi ya faɗi wannan to salati ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah yan uwa mun gode Allah mun zo ƙarshen wannan baiti kuma ga baki sun zo a ko kuma mu ce ga sai a yi su ya zo. Eh, ga shi Ibrahim ya zo ga sai bi ayi ga ga ga shi Usman bai halarorin uku duka suna nan yanzu haka shi Ibrahim yana nan shi Usman bai yana nan sai bi ayi su yana nan. saboda haka mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana muwafaqa ya datar da mu zuwa ga ganin mun kai karshen wannan a bai wannan harafin da muka karanta yan uwa shehu ya koyar da mu yadda ake ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yayi dan ya gaya mana yadda ya yi ziyara shi tun daga gida kamun ya fita da irin ayyukan da ya yi da irin a ibadun da ya yi farko ya yi sallama da baba shi sannan ya biya dukkan babukan da ke kan shi sannan ya bar wasiya ya kafa shaidu sannan kuma ya riƙe guzurin da zai kai shi dawo da shi saboda ba zai tsaya yana neman wani abu a wurin wani ba kafin ya tafi kenan sannan kafin ya tafi lokacin da zai fita daga gida sai da ya sallah yi nafila raka'a biyu kowace raka'a fatiha daya illa ayyuhal kafiruna raka'a ta farko kenan raka'a ta biyu fatiha daya qul huwallahu daya bayan da ya sallama ya karanta asal kursi da ila bi quraish sannan shi Allahumma bika asta'inu wa alayka atawakkalu Allahumma salli li su'ubata amri wa fahim alayya mashaqqata sabri warzuqni min alkhair akthar mimma atlubu wasrif anni kull sharr rabbi shrah li sadri wa yassir li amri اللهم إني أستغفرك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا فأخذنا بلي من كل سوء يا كريم أبن سوء كتير to sannan lokacin da ya miƙe zai fita daga gida ya ce Allahumma ilaika tawajjatu wa bika ita samtu Allahumma atini ma ahammani wa ma lam atamma lahu Allahumma zawwirni taqwa wa qul li zambi wa jini lil khair aina ma tawajjatu to daga nan so yi ban kwana da yan uwa da dangi da dukkan ma'abota wato alkhairi da salah sannan lokacin da shohran zai hau motar da za ta kai shi zakkar abin da yake bismillah lokacin da ya kan kujerar mota ya zauna sai ce subhanan ladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم هون علينا في سببنا هذا وادعو عنا بعده اللهم أنت الصائم في الصبر والخلية في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء الصبر وكآبة المنزل وسوء المنقل في الأهل والمال sannan da cewar jin lana yaje airport yaje zai hau jirgi jirgin jirgin ƙasa a nan Dakar lokacin da ya je sai tabda akwai yan uwansa da sahabbansa manya manya sun taru yace an cika aure suna ganin ya sun fara kuka suna kuka suna kuka ni ma ban sani ba sai ni ga hawaye na zubowa ido yace akwai yan uwana akwai sayyidi Abubakar al-Awwal akwai sayyidi Muhammad Zainab su ma duk sun je su yi bacci sun raka lokacin da shi ya gansu lokacin da za a ban kwana sai ya ce musu la ilaha illallah sun ka ce Muhammadun Rasulullah sai ya sake cewa la ilaha illallah suka ce Muhammadun Rasulullah ya sake cewa la ilaha illallah suka ce Muhammadun Rasulullah sai kawai ya juya ya hau jirgi yana hawa sai ce bismillah majraha wa marsaha inna rabbi la ghafurur rahim wa ma qadarullah hatta qadrihi sai ce Allahumma lakal hamdu ذهبت أنت لي أحبائي واذهبوا عني قابلا إليك والفضل والمنة لك اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم to sai shi ya buɗe alƙur'ani kan ya fara karatu shi kenan ya ta tafiya haka har aka isa inda aka isa lokacin da shi ya hango aka ta ma maka sai yake tajarratu an malbusi al-yawm muhriman tajarrada qalbi an siwaka mu'azzama wa in tubtu fil bayti mu'azzam qadruhu ilahi fa qalbi hawla dhatika khayyama وسعي بين الصخرتين مشاكل لسعي مبالي في الصفات تكرما abin da yake kenan sannan da shi wa rabbi Allah anhu ya ido biyu da Ka'aba kamun ya kalli Ka'aba sai da yi ya kallon Ka'aba sai da yake Allahumma inni nawaitu an ataqarraba ilayka bin nazar ila baitika al-harami kulliyatul lati kana yanzuru biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah na yi ya kallon Ka'aba amma da irin kallon da Annabi ke mata da irin shi zan kalle ta to sannan da za a yi masa aski sai da ya kalli gabas kuma sai da ya kabbara ya ce Allahu akbar sannan da wanzani ya kama kansa sai ce Allahumma hazi nasiyati biyadika faj'al li bi kulli sha'ratin nuran yawm al-qiyamah wa barik li fi ma'ishati wa kulli dhanbi wa taqabbal minni amali shi da ga wanzamin ba Allah ne kama kansa wai sannan da aka kare askin sai shehu ya sa aka tara gashin aka bunne ana askin aka zo aka dinga tara wanzamin hadiya laraba da sharifai su manyan ubaliyai kowa da yaga ana so a ci zai zai yi da hadiya da aka ƙare wanzani ya tashi zai da saboda an jashi kudin shi shi ta waɗannan ya bakon ai na ta ta ai saboda askin da kake mun ne saboda ka sai aka ba ba sai duka ka tafi da shi kawai ka ga wanzani ba zai ƙara talauci ba to haka shi sannan shi da zai sa kayansa na tawafi da zai kewaye ɗaki abin da ya ce يقول وهليتني بعد التخلي تفضلا وهيث التجلي كان للعقل مجهولا فسبحان من أعرى وألفت ظاهرا وأتحفت المأمون حولا مرتبا فمن تشيء في عرفة يقول لبيك تلبية من واتل عرفة من كونك منتهى الدنيا إلى عرفة ولهم في ذا وذاك للإله فما للعبد من مرخل في الأمر إن عرفة يقول تخيه من يلفل من اليوم شاكرا وقربت الزلفاهين فيك المشاعر وفي أرفات لا أبو بسرها ويشهد ويشهد مولى القلب قلبي شاكرا to haka ƴan uwa nan ma da riga ta yi wannan shi ne wurin ba'arin abubuwan da shewar bin Allah ta'ala anhu ya yi lokacin da zai shiga da ya shiga cikin Ka'aba ta kuma lokacin da ya je Madina Madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanka dan zai shiga Madina sai ce laqad adani shawqul mubarrihu isnana isnana mazaru habibillahi wal jismu alana mazaru aminillahi markaz sirrihi alayka salamun bi ta'ati muqrina مزار لنا منه الألوم تفجرت وجهه فيه خادم فله الهنا وقلاه زرقاء الدخان فما وقع كنادى بوصلي للحبيب الألسنا الحمد لله حق قدره بذلك منا فرن تكيد على شيء إبراهيم halartar shofirin bai halartar sai bi ali ya kamata mu nuna godiyar mu ga Allah ya kamata mu nuna godiyar mu ga Allah tabaraka ta'ala a kowannen mu kai yake ya ba kowannen mu kokari kowannen mu kokari abinda ka bayar ba naka ne ba kar ka dauka shehu ka ba sai abinda ka bayar zai komo aljihun ka to ya ga mana tawfa yandau man qasara fi hakkina yana yabu an kullu fi qabdati saboda ka mu dage alhamdulillah
a wannan tafiya ta shi ibrahim ta hajji shi na farko imam hassan ya gaya mu da shehu ya yi wata shida tsakanin tafiyan shi da dawowar shi sannan kuma kudin da ya tafi da shi wanda yake shine guzurinsa har ya je ya dawo lokacin da zai bar madina jaka uku ne jaka uku yanzu ma da yake canjin ya lalace ma naira dari tara ne a lokacin alhamdulillahi so Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara madadi ya kara sarrafi ya kara kusafi ya kara soyayya ya kara daukaka alhamdulillah jama'a kamar yadda kuka gani mun samu bakon da bai taba taka kaskafar shi a Najeriya ba. Bai taba taka kafar shi a Najeriya ba, sai wannan karo. Ya dade yana ce mun yana son ya kawo ziyara Najeriya. Ya je su Europe, su Italy, su Paris, su ina ne duk ya je bayan ya gama karatun shi a Masar. Duk ya saba da zuwa su Italy, su France, su Germany, su abunan. Amma bai taba taka Najeriya ba sai wannan karo. to saboda haka ya kamata a nuna mishi abin da aka saba a nuna masa karamci da soyayya da abin nan to saboda haka ina kiran jama'a duka in an koma can zawiya ma ya kamata a yi wani gagarumin hidima babu ce yawa in aka koma can zawiya ma ya kamata a yi gagarumin hidima kuma dukkan zawiyoyin da suke nan duka su yi abin nan su yi hidima yawa mu ma nan zawiyan mu kuma insha Allah sannan zai karanta wazifa mu kuma za mu yi abu nan yawa wannan neman tabaruki ne da da farin cikin zuwansa to alhamdulillah kamar yadda malam ya faɗa muku a sunan shi Alhaji Abdullahi a muna kiran shi Mam Alhaji saboda in kun bi walfi ya ce Mam kaka kenan wato mamu alhaji muke kiran shi amma sunan shi alhaji abdullahi walidin shehu mu a wajen mu kaka ne to shi yasa muke kiran shi mam to alhamdulillah gashi Allah ya kawo mana shi to ya kawo mana ziyara a nan Kaduna tun jiya sai da malam bai ya kira ni a waya ya ce mun ya sauka a gari ya hada da shi a waya muka yi magana saboda haka muna son a kokarta sosai kwarai da gaske musamman a nan Kaduna wanda yake ni dai muna da shakuwa da shi sosai kuma abu sai ya sa muka saku da shi sosai akan harkar masallaci ne masallaci muke haduwa da shi ko da yaushe in dai yana cikin madina to lokacin sallah da masallaci da abunan da kwato da da wazifa bai wuce shi a masallaci kasan mu sai da ali sai ya yi mana wani irin tarbiya wanda yake akan harkar masallaci ba wasa yawa komai gajiyanka sai da in bai ganka amma a wazifa ba sai ya ce ya sa an nemo ka sai ya sa an nemo ka sallan asbahi ma in aka yi sallah bai ganka ba sai ya an sa an nemo ka bayan an dawo masallaci in an zo akwai saukan da za a yi a kofar dakinsa in ba ganka ba sai ya sa an nemo ka to ko da ka shehu sai ya yi mana wani irin tarbiyya dama shehu ibrahim ya cewa ya ce sai da alifisa shi ne malamin shi ne shehin yayansa gaba daya to sai di shi ne wato shehin wato duk yayan shehu baki daya to saboda haka duk yawancin yayan shehu ma a karkashin sai da alifisa suka yi tarbiya suka yi wutuli wato suka yi azkaru yawa saboda haka sai di shi ne shehun mu shi ne kamar yadda sai da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya faɗa to saboda haka ya yi mana wani irin tarbiya wanda yake ba a wasa da ibada ba a wasa da masallaci to saboda haka Allah ya saka masa da alkhairi wannan tarbiyan da ya yi mana wato mu alhamdulillah har yanzu muna alfahari da shi muna jin daɗin shi kuma alhamdulillah dai ba abin da za mu ce abun ya zama mana jiki in ba mu je masallaci ba sai muka ba mu da lafiya in ba mu zauna wazifa ba ma sai muka wato ba mu da lafiya ba mu da lafiya sai muka mun yi muna ji a jikinmu mun yi babban laifi to saboda haka wannan duk irin tarbiya ta ne wanda yake yayi mana alhamdulillah kuma yadda muka saku da shi kani yake a gare ni yawa kani yake a gare ni na gir a mashi da alkhairi Allah ya saka mashi da alkhairi yadda ya zo ya same mu lafiya Allah ya sa ya zauna tare da mu lafiya kuma Allah kuma ya hore mana abin da za mu hidimta masa saboda hidimta masa hidimta masa da alisi ce ne yawa duk abin da muke ganin nan muna gani listafan nan da muke ganin na ce Ibrahim wanda yake abu nan sai da alisi ce shi ne katibin nan duk wani littafai bayan shi Ibrahim ya ce aliyun katibi Ali yawa Ali sun ce hadimi hasilu sirri katibi to saboda aka duk wani yawa yawa ta tazilin madihi kada ala kulla fa'iqi abin da sai Ibrahim yake kenan aliyun hadimi hasilu sirri katibi ina ji ko yawa ku masu nahu ai kuna ji aliyun mubtada'i ne ko to in aka ce alliyun sai yayi shiru ana sauraron abin da zai biyo baya ana sauraron khabar ko in an an fadi mubtada sai ana jiran khabar to sai sai wai ce hadimi hazil sirri katibi bi tazyin madihi kad ala kulli fa'iqi to duk mada'ihu shehu ibrahim wanda kike gani sai da alishi zai ya rubuta su ya wato ya zayyana su wanda muke gani kaji shehu da kai ya ce fi tazini madihi qad ala kulli fa'iqi to saboda haka gadan sa nan wanda yake ya zo mana saboda haka a kokarta duk inda mutum yake in dan kana cikin Kaduna nan ne ko wajen Kaduna in kana Barnawa ko Kakuri ko Kawo ko ina ne duk kai kokari kai hidima a cikin wannan janibi bai taɓa taka Najeriya ba sai wannan karon to saboda haka kar ka bari wannan dama ya wuce ka Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya albarkace mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya ba mu albarkar shi Ibrahim Allah ya ba mu yardarsa Allah ya taimake mu baki daya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله mu za mu wazifa da shi a nan